العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau muna shida ga watan Zulqaida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1447 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 4 miladiya ta 2026 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surati ali imran wanda a yau insha Allah za mu yi karatu a cikin tafsirin aya ta 156 a muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci ya ba mu lafiya muka samu dawowa wannan karatu bayan tafiyar wani ɗin lokaci saboda azumin watan ramadan Allah subhanahu wata'ala muke gode wa muna maimaitawa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa cikin abin da muke faɗa mai ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa akwai 'yan uwanmu da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin kwanakin da suka gabata wasu a cikin azumi wasu bayan azumi akwai waɗanda aka yi musu rasuwa a to dukansu muna musu ta'aziyya muna yi wa 'yan uwansu da masoyansu ta'aziyya muna kuma musu addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu amin Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu kurakuransu ya karbi kyawawan ayyukansu Allah ya kyautata makwancinsu ba da da musu kaburburansu ya haskaka musu makwantansu Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna ce makomarsu abinda suka bari kuma a baya Allah subhanahu wataala ya kula musu da su ubangiji ya gafarta ma duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musulmi maza da mata Allah subhanahu wata'ala ya sa mu cika da imani marasa lafiyan cikinmu na gida da na asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya tashi kama da su Allah ya sanya ya zanto kafara a gare su insha Allah za mu ci gaba da tafsirin suratu Ali Imran za mu tashi da kan aya ta 156 wannan shine darasin mu na 106 a tafsirin wannan sura بسم الله مالا أبو قتادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون
الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kasance kamar waɗanda suka kafirta wa qalu li ikwanihim suka faɗa wa ƴan uwansu idza darabu fil ardi yayin da suka yi tafiya a bayan ƙasa au kanu guzzan ko suka kasance mayaka law kanu indana ma matu wa ma qutilu da dai sun kasance tare da mu to da ba da ba su mutu ba kuma da ba a kashe su ba liyaj'ala Allah zalika hasratan fi qulubihim domin Allah ya sanya wannan maganar ta zanto nadama a cikin zukatansu wallahu yuhyi wa yumiit Allah shine yake rayawa kuma shi yake kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa a baya can Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin wani bangare na abubuwan da suka faru a yakin Uhud da aka samu tangarda lokacin da aka samu waɗanda suka saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na tsayawa a gurin da ya tsayar da su wannan kuma ya jawo koma baya bayan Allah ya nuna musu wani abu na nasara sai kuma ya zanto wannan dalilin saba wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da suka yi ya haifar musu karaya a cikin wannan nasara da suka samu aka samu wasu sun juya baya sun gudu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ta kiransu don su dawo a ci gaba da fafatawa to Allah subhanahu wataala ba mu wannan labarin da kuma irin abin da munafikai suka yi ta kawowa na tangarda da kokarin sawa mutane kare zuci musamman muminai su ga cewa sun wato girgiza musu aqidarsu ta yadda ba za su tsaya su yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ke cewa da ma a ce an ji ta bakinsu to da ba a ma kashe su a nan ba to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake mayar musu da martani akan abin da suke faɗa dangane da wannan yaƙi da kuma abin da ya faru to a wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala yana gargaɗin musulmi yana gargaɗin muminai da kada su yarda shaidan ya sanya musu wasuwasi a zakatansu irin yadda ya sanya wasuwasi a zakatan munafukai da wasu kafirai kas su kuskura su yadda shaidan yayi wasa da zuciyarsu ya lalata musu aqidarsu har su rika ganin cewa suna da dabarar da za su iya kaucewa kaddarar Allah subhanahu wataala ko su rika ganin cewa abinda yake samun musulmi a yayin da yake cikin aikin Allah da a ce bai shiga wannan aikin Allah din ba da ba zai same shi ba to Allah yake gaya mana cewa wannan dabi'a ta munafikai dabi'a ce ta su kawo wa musulmi tangarda su sage musu gwiwa sai da ba za su yi wa addinin Allah aiki ba Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la takunu kallazina kafaru kada ku zamo tamkar waɗannan da suka kafirce Allah ya kirawo mai da sifar su ta imani ita ce mafi tsadar sifar da suke takama da ita kuma ita ce take nuna daukakar su a gurin Allah wannan imanin da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da yazo da shi wanda shi ya ba su daukaka kasu yadda su dawo da kansu kasa su yi dabi'a irin dabi'a ta kafirai alladhina kafaru wadanda suka kafircewa Allah da manzansa suka kafircewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ko dai kafirci na zahiri wanda kowa da kowa ya san cewa kafirai ne ko kuma kafirci na ɓoye su ne munafukai waɗanda suke ɓoye kafirci a zuciyarsu amma suna bayyana wa musulmi cewa su ma musulmi ne uwansu to waɗannan suna da ɗabi'a iri ɗaya ita ce ɗabi'ar in yarda da ƙaddarar Allah subhanahu wata'ala da abin da ya hukunta musulmi yana daga cikin abin da yake kafe masa imaninsa ya zama mumini na gaskiya shine yadda da kaddara cewa duk wani abin da ya faru gare shi mukaddari ne daga Allah babu wani abin da Allah bai rubuta bai rubuta shi ba kuma ya san da faruwa tun kafin ya faru haka mumini duk inda yake ya yarda da kaddara kuma ya yarda cewa babu wani abin da zai same shi in ba abin da aka rubuta masa ba kullun yusibana illa ma kataballahu lana ce babu abin da zai same mu sai abin da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta mana abinda kuma Allah ya riga ya rubuta zai same mu to kuma babu wanda zai iya hana wannan abu ya same mu abinda kuma Allah bai rubuta zai same mu ba to duk duniya za ta haɗu akan sai ta yi mana wannan illa ba za ta iya ba Nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Abdullahi dan Abbas ilam law anna al-ummata ijtama'at على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فسني ذلك الأمة ذا سحدو akan sa amfane an amfane ka da wani abu ba za su iya amfanar ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka da kuma za su haɗu gaba ɗayansu ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf da za su haɗu akan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai da komai ba sai abinda Allah ya rubuta maka an riga an ɗauki alƙalman rubuta komai an riga an rubuta su an gama takaddun ma da abin da aka rubuta a cikinsu sun bushe saboda haka babu maganar wani abu sabo an riga an gama komai to mumini yana da wannan wannan imanin da yayi na cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta komai ya kaddara shi kuma ya san zai faru to saboda haka su kafirai waɗanda ba su yi imani da musulunci ba suna ga cewa abin da ya same ka ka jawo kanka kuma suna ganin waɗanda suka fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya same su ya same su su suka jawo wa kansu da ba su fita yaƙin tare da shi ba to da babu abin da zai same su الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا kamar yadda zai zo a can ƙarshen sura ka ce wa ‘yan uwansu da a ce sun mana biyayya to da ba a kashe su ba tare da annabi da suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to shine anan Allah yake cewa mu'minai la takunu kallazina kafaru kada ku zamo kamar waɗanda suka kafirta wa qalu li ikwanihim kuma suke cewa ƴan uwansu allam anan ba lamu ta'diyatil qawli bace ba wai ƴan uwan nasu da suka mutu suke gayawa ba tunda wanda ya riga ya mutu ai babu magana ai magana da shi li ikwanihim anan ana nufin allamu allam anan ana nufin abin allamu ta'lil ce ai qalu li ajli ikhwanihim suka faɗa dangane abin da ya shafi ƴan uwansu da suka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko suka fita wasu harkokin su kuma mutuwa ta ta riske su ko ta zama lamun ce litalil ko ta zama lamun ce bi ma'ana fi الذين قالوا لإخوانهم أي في إخوانهم أي في شأن إخوانهم waɗanda suka yi magana game da sha'anin ‘yan uwansu, ‘yan uwansu ne, ko da ‘yan uwansu ne a nasaba, wato ‘yan uwansu ne na jini, ko kuma ‘yan uwansu na addini, ko kuma ‘yan uwansu da suka haɗa nasaba da addini duka. Wato, ko dai muminai ne ‘yan uwansu da suka fita tare da annabi sallallahu Alaihi wasallama suka je yaƙi kuma aka kashe su. Su musulmi ne waɗancan muminai ne su kuma waɗannan da suke maganar kafirai ne, amma kuma ‘yan uwansu ne. saboda haka ukuwa ce ta nasab yan uwantaka ta jini ko kuma yan uwansu ne a addini saboda haka kafirai ne waɗanda suka fita suka tafi wasu harkokinsu suka mutu a can ko kuma suka fita yaƙi aka kashe su a wajen yaƙi saboda haka sai suke magana a kansu ko kuma suna magana a kan waɗanda suka haɗa nasaba wato wantaka ta jini suka hada kuma wantaka ta addini duk zai yiwu saboda haka qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan idza darabu fil ardi idan suka yi tafiya a bayan kasa suka yi tafiya saboda fatauci neman neman arziki ko suka yi tafiya domin neman ilimi ko wata tafiya dai ta wata bukata ta su saboda haka suka yi tafiya mai nisa aw kanu ghuzzan ko kuma suka kasance mayaka suka fita domin su yaki sai suke cewa laukaru inda na mamatu wa makutulu da sun kasance tare da mu to da ba da ba su mutu ba kuma da ba a kashe su ba wato da sun yi zaman su ba su yi wannan tafiyar ba to da ba su mutu ba sun yi tafiya mutuwa ta riske su a tafiyar a halin tafiya ko dai wasu 'yan ta'adda suka kashe su a hanya ko suka yi hatsari ko kuma wani naman daji ya kashe su wani dalili dai yasa suka mutu au kutulu ko aka kashe su to suke cewa da sun yi zaman su ba su yi wannan tafiyar ba ko kuma su fita wannan yakin ba ma matu wa ma kutulu to da ba a kashe da ba su mutu ba kuma da ba a kashe su ba kamar yadda mu ga mu yanzu da ranmu mu saboda ba mu yi tafiya ba ba mu mutu ba kuma ba a kashe mu ba saboda haka su ma da sun zauna da suna nan yadda mu ba muke nan da ba su mutu ba da ba kuma kashe su ba to kaga wannan wato inkari ne ƙaryata kaddara ce ta ubangiji subhanahu wataala kai tsaye suna ƙaryata kaddarar Allah subhanahu wataala a can baya Allah subhanahu wataala ya masu mayar musu da martani yace qul law kuntum fi buyutikum la baraza allazina kutiba alaihim alqatl ila madaji'ihim ka gaya musu da kun kasance kuna gidaddajinku to da waɗanda aka riga aka rubuta za su mutu da sai sun fito har sun kawo kansu inda za su kwanta dama saboda haka maganar mutuwa in dai Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wa mutum mutuwa to sai ya mutu a san da Allah yake son ya mutu a kuma inda Allah yake son ya mutu a irin mutuwar da Allah yake so ya yi saboda haka ba shi da zaɓi ba shi zai zaɓi san da zai mutu ba ba shi zai zaɓi inda zai mutu ba ba shi zai zaɓi kaifiyar da zai mutu ba wannan duk a hannun Allah yake saboda haka wannan maganar da kuke yi kawai kokarin ƙaryata kaddarar ubangiji ce cewa kuna da yadda za ku iya kaucewa mutuwa ku kaucewa kaddarar a nan ubangiji subhanahu wata'ala ce idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan aka ambaci tafiya sannan aka ambaci yaki tare da cewa shi ma fita yaki fita ce ta halin tafiya wato ita ma darbun ne fil ardi wanda ya fita yaƙi shi ma ya fita ne ya yi tafiya sai dai a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa su guri biyu saboda kowanne ya ɗauki ma'ana ma'anarsa wato ma'anarsa daban darabu fil ardi suka yi tafiya wannan ya kunshi duk wata tafiya duk wata tafiya ta kusa ta nesa wanda aka yi tafiyar domin yaƙi ne ko an yi tafiyar ne domin fatauci ko an yi tafiyar domin ziyara ko neman ilimi ko ma wani irin dai manufa da za ta sa yi tafiya duk ta shiga cikin darabu fil ardi aw kanu ghuzzan ko kuma sun kasance mayaka shi mayaki zai iya zuwa tafiyarsa ta zanto mai nisa ce ta iya ta zanto tafiyarsa ba mai nisa ba ce ana iya kawo masa yaki har gida saboda haka in ya fita yayin yakin nan yana cikin guzzan yana cikin mayaka saboda haka sai aka hada su wurin wancan ya zanto ya kunshi dukkan wata irin tafiya ma da mutum zai yi wadda ta ni ta kusa ko ta nesa wannan kuma guzzan ya kunshi abin da ya shafi tafiya ta yaki suka ce laukano inda na mamatu wa ma kutilu suka gabatar da mutuwa sannan suka ambaci kisa mamatu wa ma kutilu dan ya dace da abin da ya ambata a farko idan darabu fil ardi in an yi tafiya a bayan wato an mutum yayi tafiya yayi bulaguro to abin da yafi aka fi tunanin a samu tare shine mutuwa aw kanu ghuzzan kuma idan fita yake abin da yafi yafi kawowa a tunani ya same shi shine a kashe shi sauraka idza darabu fil ardi famatu aw kanu ghuzzan wa qutilu saboda haka shi yasa aka jera su a wajen abin da laukanu indina ma matu ai idza darabu fil ard wa ma qutilu ai idza kanu ghuzzan ko kuma an gabatar da mutuwa an ambaci mutuwa sannan aka ambaci kisa saboda yawanci an fi mutuwa ba ta hanyar kisa ba mutuwar da ake yi ba ta hanyar kisa ba ita ta fi yawa saboda haka aka ambaci abin da yafi zama galibi abin da yafi yawa sannan kuma aka ambaci abin da bai kai shi bai kai shi yawa ba shine kisa Allah ce to ku mu'minai kar ku zama irin waɗannan wato kar ku koye su a cikin irin maganganun su wanda yake so yake so a tartisa wa mu'minai tarbiya cewa su mu'minai ne sun yi imani da Allah subhanahu wataala da duk abin da imanin su ya kunsa daga ciki akwai imani da kaddara wannan ta ba su ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wataala to kada su sauko da matsayinsu zuwa matsayi irin na kafirai ta yaya za su sauko da matsayinsu irin matsayin kafirai shine su rika kwaikwayon irin maganganunsu ko su rika kudurce irin aƙidunsu sauraka musulmi mumini ana so ya barranta ya nesanta kansa daga kwaikwayon waɗanda suke kafirai a cikin komai musamman ma a cikin abin da zai kasance zai gurbata masa aƙidarsa ko ya gurbata masa alaƙarsa da ubangiji sauraka a nan magana ce suke yi amma magana ce da suke mara kyau magana ce da take nuna gurbatacciyar aƙida aka ce ku mu'mine kada ku kuskura ku yi irin abin da suke kada ku rika faɗar irin magana da suke faɗa wanda aka tashi sai aka ce la takunu kallazina kafaru kan ku zamo kamar kafirai saboda in kuna magana irin maganganunsu to sai a kasa bambancewa tsakaninku da su kun sauko da kanku kun daidaita kanku kuna magana irin magana kafiri shi kafiri ba ruwansa da da cewa akwai wani abu da Allah ya rubuta na kaddara saboda ka shi yana jingina komai zuwa ga sababi mu mu'minai mun yarda cewa Allah ya sanya sababi amma wannan sababin shi kansa muƙaddar ne a gurin Allah shi kansa Allah ya sanya sa kaddara ce a wajensa idan mutum mutuwa yayi akan a cikin iyalinsa akan shimfidarsa haka Allah ya rubuta cewa a wannan gurin zai mutu kuma da wannan abin da ya kashe shi zai kashe shi idan a hanya yayi hatsari Allah ya rubuta cewa zai mutu a wannan lokacin kuma wannan sababin mutuwar shine zai zama sababin mutuwarsa saboda haka ubangiji subhanahu wataala shi ne yake hada komai da sababin sa don haka shi kansa sababin muqaddari ne wannan shi ce aqidar musulmi aqidar musulmi ba sa rarrabe tsakanin kaddarar Allah da sababi saboda haka shi kansa sababi muqaddari ne karkashin kaddarar ubangiji subhanahu wataala yake yake ubangiji subhanahu wataala ya kaddara komai babu wani abin da yake fita daga cikin kaddararsa to amma shi kafiri yana danganta abubuwa da sabab da asbab ne saboda haka in wani abu ya faru sai ya ce wannan abin shine ya jawo faruwar abu shine ya jawo shine asalin abin da ya sa abin ya faru sai ya danganta tasirin abin zuwa ga sababi wannan kuma yana zama cikas ga sha'anin aqida ta musulmi ya danganta abu tasirin abu zuwa ga sababinsa ya danganta tasirin abu zuwa ga sababi ba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi yake sabbaba komai ya faru a dalilin faruwar wani abu shi ne Allah yake gaya wa muminai kasa zama kafirai su rika danganta tasirin faruwar abu zuwa ga sababi na'am abu kaza sababin kaza ne amma shi kansa sababin daga Allah yake daga Allah yake wanda aka kashe a gurin yaki wannan yakin da aka fita da wanda suka fafata da shi har ya kashe shi shi ne sabab amma wannan fitarsa yaki din da fafatawarsa da kafiri har kafiri ya kashe shi wannan shi ma muƙaddari ne daga Allah haka Allah ya rubuta zai mutu haka zai mutu babu wanda zai iya canza wannan kaddara haka ubangiji ya tsara abinsa to duk wani sababi da ya faru kai musulmi ka yarda cewa shi sababin daga Allah saboda ka shi sababin ba zaman kansa yake ba ba shi yayi kansa ba ba shi ya sa kansa ba Allah subhanahu wataala shi ya tsara abin a haka to haka shi mu'mini ya kamata ya kalla kai ya kallo irin da kafiri shi yasa Allah ce kada ku zama kamar waɗanda suka kafirta saboda kai aqidar imani da kaddara aqida ce da ta bambanta musulmi da wanda yake ba musulmi ba kuma sai ubangiji ya gaya mana me yasa suke faɗar irin wannan Allah ce li yaj'ala zalika hasratan fi qulubi li yaj'ala Allahu zalika hasratan fi qulubi dan Allah ya sanya wannan maganar ta zanto musu nadama a zuciyarsu wato ba sun faɗi maganar bane dan su yi nadama wannan lamul din lamul aqiba ce wato tana nuna cewa abin nan da suke faɗa zai zamo musu damuwa ce da za ta yi ta cin su wanda wannan shi ne abin da rashin imani da ƙaddara yake haifarwa mai shi zai gadar masa da damuwa saboda bai yarda cewa daga Allah bane ballantana ya sallama wa Allah sha'aninsa saboda haka in yana ganin a sanadiyar wani ne to saboda haka zai zauna da bakin cikin wannan abu ya yi ta damunsa ya yi ta damunsa karshe ya sa masa ma wasu cututtuka ya hana shi kuma dukkan wani abin da yake mai amfani tunda mutumin da yake cikin damuwa babu magana ya tashi amfani kansa ya amfanar da kansa ko ya amfani wani saboda wannan damuwar za ta dabe bai shi gaba daya ta hana shi motsi a rayuwarsa amma wanda ya imani da kaddara ya san cewa wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa zai faru da shi ba kuma yadda zai iya kauce masa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka abinda duk ya same ka to ba zai kuskure maka ba da abinda kuma ya kuskure maka to da ba zai same ka ba to da yake shi mumini ya yarda da wannan to wannan zai rage masa radadin abinda ya same shi zai sallama wa ubangiji subhanahu wataala daga nan kuma sai ya samu karfin gwiwa ya samu karfin zuciya sai ya tashi ya ci gaba da abubuwansa bakin ciki da damuwa ba za su dabe da shi ba su hana shi kuma abin da zai amfani shi saboda abin da ya riga ya wuce ya wuce duk damuwarka duk bakin cikinka ba za ka iya gyara abin da ya riga ya riga ya wuce ba ya wuce a yadda ba haka kake so ba to kuma hakan ciki na ya riga ya ba za ka iya dawo da baya ba ka jawo ta ka ce za ka yi mata kuskure ma ka gyara ta yadda kake so ta tafi ta tafi ke ma maza fata wal mu'ammalu ghaibun wa laka sa'atu allati anta abin da ya wuce ya wuce a gurin mu musulmi abin da ya riga ya faru a baya ya riga ya faru abin da za mu yi a game da shi shine ɗauki izina in abin da za a ɗau darasi a ɗau darasi a san cewa abu kaza da kaza da kaza da ya faru asbab din faruwarsa su ne kaza kaza kaza kaza saboda haka ai ta'amuli da wannan asbab din yadda ya dace wannan shine amfanin karanta tarihi da abubuwan da suka wuce ba dan a dawo a gyara abin da ya riga ya bace ba a dan a dau izina da darasi daga abin da ya riga ya wuce wannan shine amfanin almazi zai taimaka maka akan abin da zai zo gaba duk da shi mai wannan baitin yana cewa wal mu'ammalu ghaibu na'am abinda zai zo gaba gaibi ne baka san shi ba amma kuma yayin da ka dauki matakai na gyara in wani abubuwa kai a baya wanda ta jawo abubuwa kaza kaza suka faru in ka dauki matakai na gyara to ana sa tsammanin gaban ma ta kyau shi ne amfanin karanta baya dan a samu gyara yanzu saboda gobe ta kyau a karanta baya a gyara yanzu gobe ta yi saboda haka lokacin da kake ciki lokaci ne da za ka yi ƙoƙarin gyara abin da ya wuce na baya wanda baka yi shi daidai baka yawo ka yi daidai wanda ka saki layi ka dawo kan layi saboda mai saboda gobanka ta yi kyau yanzu ka ta gyaru gobanka kuma ta yi kyau to shi kafiri ba wannan yake ba saboda haka abin da ya riga ya wuce a kansa zai zauna ya yi ta ɓata rai ya yi ta kuma kawo cewa abu kaza abu kaza shi ya jawo masa kaza saboda ka yi ta bakin ciki akan wannan shine abin da Allah yake nufi ya ja'ala zalika ya ja'ala Allah zalika hasratan fi qulubihim saboda wannan daga baya ya zame musu nadama da damuwa a cikin zukatansu saboda ka ba za su taɓa mantawa ba amma shi mumini ya san cewa da rayuwa da mutuwa duk daga Allah ne yadda Allah shi yake ba da rayuwa to haka ne shi yake kashewa babu mai kashewa sai mai rayawa duk wanda yake rayawa kuma shi yake kashewa shi yasa ce wallahu yuhyi wa yumiit da rayuwar da mutuwar duk a hannun Allah ce saboda haka ba zai rika ganin cewa ai da suwa da basu je gu kaza gu kaza ba da basu mutu ba ko da rasuwa da basu yi kaza ba basu yi kaza ba da basu mutu ba kafirai lokacin da suke faɗar wannan ko munafikai lokacin da suke faɗar wannan abinda suke kokari shine su zage su sage wa musulmi su sage wa mu'mine gwiwa waɗanda suke tsayawa su bawa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya da addininsa sai suke so su nuna musu cewa shigar ku wannan addinin da tsayawa ku ce sai kun kare wannan addinin daga makiyansa shi yake jawo muku irin wannan mace-macen da kuke fama da su kawai ku kyale shi ku kyale addinin ku je ku yi harka gaban ku da ba ku shiga wannan addinin ba har aka sa muku tsahon mutuka har aka tsane ku har aka fito za a yaƙe ku da ba ku mutu ba shigar ku shi ya jawo aka tsane ku har aka fito aka shigar ku har ma aka kashe saboda ku kyale addinin kaga kokari ne na a sage gwiwar musulmi wannan alkur'ani dai yana gaya mana irin ɗabi'u na munafukai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fama da su har kullun suna kallon addini a matsayin matsala addini suna masa kallon matsala saboda haka duk wanda yake kokarin karantar da addini kokarin bawa addini kariya idan wani abu ya same shi sai su yi amfani da wannan damar sai to kun ga wani da wani din da ya zo shiga ya fi rungumi wannan addinin kun ga yanzu halin da yake ciki saboda haka ku guje ma wannan addini to shi ne nan Allah subhanahu wataala yake nuna wa mu'minai cewa duk abin ba haka yake ba ra'ita rayuwa da mutuwa duk halittar Allah ce shi ya halicci kayansa wallazi khalaq allazi khalaqa al-mauta wal hayata allazi khalaqa al-mauta wal hayata shi ya halicci mutuwa shi ya halicci rayuwa saboda ba a hannun wani take ba zaman wane ya mutu ubangiji shine ya rubuta mutuwarsa a wannan lokacin ba ku ba ba kuma wani abu da ya rike ba shine zai sa ya mutu saboda ka shine kadai ya mallaki rayuwa ya mallaki mutuwa babu wanda za a kashe ko ya mutu sai da mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala kuma ba zai mutu ba sai ya kalkale wato ya kwalkwale ajalinsa gaba daya ba wanda zai mutu kwanakinsa ba su kare ba duk wanda ka ga ya mutu ko an kashe shi to iya abin da Allah ya rubuta masa ke iya ajalinsa ke ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala babu wani rai da zai mutu sai da izinin Allah kuma abu ne muƙaddari mai lokaci Allah ya sanya masa lokaci ya sanya masa mudda idan mudda ta zo idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan lokacin mutuwar ta zo ba za a jinkirta ba lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu wani rai da Allah zai jinkirta masa lokacin da mutuwar sa ta saboda haka tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala yayi yayi niyyar yayi ya so halittar dan adam ya riga ya sa masa ajalinsa mala'ika da zai zo shi kansa mala'ika wanda aka umarce shi rubuta shi zai sani amma ba zai san ajali wanda yake a gurin Allah ba wanda aka umarce shi ya rubuta wa kowane mamaci kowane wanda kowane abin haihuwa kamar yadda zuci hadisin Abdullahi dan Mas'ud ba an ce za a umarci mala'ika ba bi katbi rizqihi wa ajalihi shaqiyyun aw sa'id rubuta arzikinsa ya rubuta ajalinsa to shi mala'ika da zai rubuta ajali wannan ya sani akwai wanda yake al'ajalul mutlaq alladhi la ya'lamuhu illa Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man sarrahu an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahima wanda duk zai yi farin ciki a yalwata masa arzikinsa a jinkirta masa ajalinsa to ya da zumuncinsa saboda haka za a umarci mala'ika ya rubuta ajalinsa idan ya sadar da zumuncinsa zan ƙara masa amma shi ma mala'ikan masani za a ƙara masa ba bai sani ba saboda haka abin da ya sani shine wanda bai rubuta shi kuma al'ajarul mutlaq shine abin da Allah subhanahu wataala shi kadai ya san sa shi yasa idan ajalin ya zo to babu wani magana jinkirtawa idan ajalin bai yi ba babu kuma wanda za zai mutu to wannan shine abin da su ba su sani ba suke ganin cewa mutanen nan da suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama da da basu fita yakin nan da shi mutanen suna nan ana ana damawa da su da ba abin da ya same su to ba san cewa wannan yana cikin ilimin Allah ba ilimin Allah kuma la ya tagayya wa la ya tabaddal ilimin Allah baya caccanzawa qada'uhu la ya tabaddal saboda haka babu wani abin da yake da tasiri wajen raya wani ko kashe wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa ba zai mutu ba to ko ya je jihadin zai je dawo lafiya yawa sun je sun yi jihadin sun kuma dawo ba su mutu ba kamar da muka faɗa karatunmu na ƙarshe a Khalid ibn al-Walid wanda surkukiya ne bai shiga ba a cikin sha'anin jihadi da ya zo mutuwa yake cewa babu wani gurbi a jikinsa face akwai tabo na sara ko suka duk jikinsa shi babu wani gurin da ba a sare shi ko aka soke shi ba amma gashi yanzu zai mutu akan shimfidarsa kamar yadda raƙumi yake mutuwa to kaga da a ce jihadin shi yake kashewa to da shi tuntuni ma ya mutu to amma gashi bai kai bai mutu a nan ba sai da sai a ɗakin sa akan shimfiɗar sa saboda wanda Allah ya rubuta masa baka man kuddira lahu baka lam yuqtal fil jihad dan ya je jihadi ba za a kashe shi ba wa man kuddira lahu al maut wanda aka kaddara masa kuma sai ya mutu mata wa illa mujahid ko bai je jihadin ba zai mutu saboda haka jihadin ba shi yake kashewa ba saboda haka babu wani wanda rayuwarsa take karuwa ko ta ragu sai da izinin Allah subhanahu wataala wa ma yu'ammaru min mu'ammari wa ma yu'la yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda mai tsawon rai da yake ake sa shi ya tsawon rai ko wanda ake rage masa rayuwarsa face daman can yana rubuce tsawon ran nashi ko gajartar rayuwar tasa duk daman can wanda yana nan a rubuce a gurin Allah subhanahu wataala sannan Allah ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne anan bima ta'maluna akwai qira'a biyu qira'ar ibn kathir da hamza da kisa'i bima ya'maluna ala annahu khitabun lil kafirin wallahu bima ya'maluna basir Allah mai ganin abin da su kafiran da suke aikatawa ne akwai kuma kira'a sauran makaranta su kuma wallahu ma ta'maluna basir da zanto khitabun ne lil mu'minin abinda kuke aikatawa ku mu'mine Allah subhanahu wata'ala yana sane da abinda kuke yi don haka Allah yana sane da abinda kowa yake aikatawa mu'mine ne shi ko kafiri Allah ya san aikin sa mai kyau ko mara kyau mai kadan ne ko mai yawa duka Allah ya sani kuma zai saka wa kowa gwargwadon aikin sa a nan Allah subhanahu wataala yayi maganar yayi magana ne game da maganar kafirai alladhina qalu ya ayyuha alladhina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutil wa qalu li ikhwanihim saboda magana ce suka yi na cewa da ƴan uwan nan nasu suna nan tare da su ba su fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da ba kashe su ba haka magana ce suka yi amma ubangiji subhanahu wata'ala sai ya rufe ayar da cewa bima ta'maluna ko bima ya'maluna sai aka mai da maganar ta zanto aiki domin duk maganar da suke yi magana ce wacce kuma suke sanya ta a aikace magana ce wacce ƙarshe suke sanya ta ta zanto aiki shi yasa sai ubangiji subhanahu wata'ala yayi itibarin abinda maganar su take kaiwa gare shi duk mutumin da ya bai da wani abu wata magana ta zanto a kidarsa to kuma zai yi kokari ya rinda dabbaka wannan a aikace saboda karshen abinda maganar ta za ta kai shi gare shi ne aiki da abinda yake faɗa to shi yasa sai ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ma'al din maganar ta su shine abinda maganar take kawa gare shi ne aiki shi yasa ya ce wallahu bima ta'maluna ko bima ya'maluna basir Allah yana sane da abinda suke aikatawa sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala in kuntum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un Allah subhanahu wataala ya hana su su kwaikwayi irin maganar kafirai masu ganin cewa fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin yaki shi yake jawowa a mutu don haka ɗan uwansu da suka je yaki tare da annabi suka mutu da ba su fita ba da ba su mutu ba sai Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa mutuwa da kisa wannan duk daga Allah ne kuma shi yake rubuta wannan to amma a gurin Allah ba nan ne karshen al'amarin ba nan ne karshen al'amarin ba ko kun dauka cewa daga rayuwa zuwa mutuwa shikenan komai ya kare a gurin musulmi da saura gaban tafi bayan abinda za a je a riska bayan mutuwar ya fi gaba ya fi abin da aka bari a baya saboda haka su yanzu abin da ya fi damun su su kafirai duniya ce ta same su da tara kare duniya da jin daɗin duniya da abin duniya wannan shi ne ya dame su insha Allah yake gaya muminai cewa ku kyale su banzaye ne wasu abin da suke ba mutuwa wanda da aka rubuta zai mutu zai mutu wanda aka rubuta za a kashe shi za a kashe shi to ku yi kokari ku yi mutuwa ta arziki mutuwa ta daraja mutuwa ta karama mutuwa cikin aikin Allah tun da dai mutuwar sai an yi da ku da su duk za su amma su a tsammanin su komai zai ga kare ne ana to ku ana gaya muku cewa mutuwar da za ta take jiran ku wanda kun shirya ko ba ku shirya ba za ta zo ta same ku to ku sani cewa in kun yi ta cikin hanya mai kyau to alherin da za ku samu a gaba ya fi duk abin da suke tarawa a nan duniya su ba duniya ce ta dame su ba to ku ta ku na ku alherin yana can gaba shi yasa Allah ce wala in qutiltum fi sabilillah wala in qutiltum kuma wallahi wallahi in aka kashe ku dan Allah a cikin tafarkin Allah aw mutum ko kuka mutu a cikin tafarkin Allah la magfiratun min Allah wa rahmatun khairun min majma'u wallahi magafarar da za ku samu koya take da rama da za ku samu koya take a nan na tankir din da aka yi da an muka cewa kowace irin gafara ko mun kankanta ta da Allah zai maka rahama ko mun kankanta ta za ka samu khairun min majma'u ta fi abin da suke tarawa saboda haka ku damu da magana da suke yi ku ce za ku janye taimakon da kuke bawa annabi sallallahu alaihi wasallama da addininsa su nuna muku cewa taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama da fita tare da shi da bashi kariya yana da hadari za ku rasa ranku za ku yi kaza kada ta kase muku gwiwa ku ci gaba da yi mutuwar ta zo ta riske ku a haka in kisan ne ba zai same ku a haka tunda dole ne kowanne ɗaya sai ya ko ba wanda bai sami mutum ba wannan zai same shi in ba a kashe shi ba to zai mutu to ku ku tsaya ku dage mutuwar ko kisan ya same ku kuna bin tafarkin Allah cikin bin tafarkin Allah wajen ɗaukaka addinin Allah wajen gwagwarmaya da karewa da kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi to shine irin jan hankalin da Allah subhanahu wataala yayi musu wala in qutiltum fi sabilillah kuma ubangiji subhanahu wataala ya shimfiɗa maganar tare da rantsuwa tare da rantsuwa duk da cewa musulmi ba shakka suke yi ba ba cikinsu wanda yake shakkar cewa abinda Allah ya tanada musu a lahira na gafara da rahama ya fi abinda za su samu a nan duniya ko wasu suke tarawa a nan duniya to amma dan a ƙarfafi zancen a zuciyarsu kuma idan akwai masu tababa a cikinsu kamar munafukai a ɗauke musu wannan tababar daga zuciyarsu shi yasa sai ubangiji ya ƙara abin da rantsuwa cewa in aka kashe ku saboda Allah ko mutuwa ta same ku cikin tafarkin Allah to wannan abu ne mai kyau ya kamata ku yi ta ƙoƙari ku ga cewa hakan ta faru in ma za ku yi gasa wajen ku ga cewa kun samu wannan to ku yi gasa domin wannan shi ne zai kai ku zuwa ga samun gafarar ubangiji subhanahu wataala gafarar da za ta shafi dukkanin zunubanku ku samu rahama ta ubangiji rahama da za ta yayyabe ku ta ko'ina wannan ya fi ku zauna ku ci gaba da rayuwa a nan duniya da a ce za a ƙara muku akan abin da Allah ya rubuta muku na ajalinku a ƙara muku a kuma ƙara muku ku yi ta tara ku yi ta tarawa abin da za ku je ku samu a can ya ninninka ya wuce wannan wannan nesa ba kusa ba a wannan yajma'un akwai kira'ar biyu kira'ar hafs an asim shine yajma'un bil ya ma yajma'un yana nufin ma yajma'ul kuffar aw ma yajma'ul khalq kulluhum wato abinda za ku samu na gafara da rahama ya fi alkhairi sama da abinda kafirai suke tarawa na duniya ya fi alkhairi sama da abin da duk halittu ma suke tarawa sauran makaranta kuma sun karanta shi tajma'un wato tajma'un ku mu'mini abin da kuke tarawa anan an gabatar da kisa wala in qutiltum sannan aka ambaci mutuwa daga baya domin siyakin ayoyin siyaki ne na zaburar da mu'mini akan su tashi su yi jihadi su kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka gabatar da maganar kisa domin ita ce take daidai da maganar jihadi sai aka gabatar da wannan domin wannan shine mafi mahimmanci a cikin zancen da ake da batun da ake kuma shine abin da zai iya samun musu gafara da rahama ta ubangiji domin wanda aka kashe fi sabilillah aka kashe shi fi sabilillah a'zamu thawaba ya fi girman lada ya fi girman lada akan wanda zai mutu ba a wajen fagen jihadi ba sauraka sai aka gabatar da abin da ya fi akan abin da yake ƙasa da shi sai aka ce wala in qutiltum sannan aka ce aw muttum sannan magfira din da rahama duk suka zo na kira da magfiratun aka kawo ta rahma aka kawo ta abin nan aka kawo ta na kira wa rahmatun ita ma aka kawo ta na kira dan ai maka ishara zuwa ga cewa ko yaya gafara take ko mun kankantar ta ko yaya rahamar Allah take ta lahira ko mun kankantar ta khairun min ad-dunya wa ma fiha ta fi duniya da duk abin da yake cikin ta kuma koyaya musulmi mumini ya samu gafara daga Allah ya samu rahama su ko mun kankanta ta lahira to shi tashi ta rufa shi ya sha ruwa ya sha shi yasa wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ka gaya musu bi fadlillahi wa bi rahmatihi da falalar Allah da rahmarsa fa bi zalika falyafrahu su farin ciki da wannan huwa khairun mimma yajma'un ya fi musu alkhairi game da akan abin da suke tarawa rugo ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka ta fi alkhairi sama da abin da suke tarawa sannan Allah ya ci gaba da cewa wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tushrun wala in muttum kuma lalle wallahi idan da za ku idan kuka mutu aw qutiltum ko aka kashe ku la ila Allah tushrun tabbas zuwa ga Allah ake tattara ku saboda haka makomar ɗaya ce da ku da kuka fita kuke gwagwarmayar jihadi don kare annabi sallallahu alaihi wasallam da addininsa da su da suka ƙi fita suka yi zamansu a gida suke ganin fitar tana da haɗari matsawa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam karɓa addinin sai yana da hatsari da ku da su gaba ɗaya makomar ku ɗaya ce da su da suka yi da ku da kuka yi kuka samu yardar Allah subhanahu wataala kuka samu karɓuwa gurin ubangiji subhanahu wataala kuka samu gafararsa kuka samu rahamarsa da su da suka ƙi suke ganin sun zauna lafiya suke ganin babu wani abu da ya same su amma kuma suna cikin fushin Allah suna cikin ukubar ubangiji dukan ku gaba daya ilallahi tushur zuwa ga Allah za a so kobar da saboda haka ku yi aiki saboda makomar ku yi aiki saboda makomar ku ita duniya da aka zo ba gurin zama mace akwai makoma inda can za a tattara kowa da kowa can zai koma wannan ƙara musu ƙaimi da ubangiji yake da ƙara musu ƙaimi cewa da su da kuɗin da suke ta wannan maganganu har ma wasu watakila maganganun su yi musu tasiri sun manta da cewa gaba ɗaya duk za a bar duniyar ne ba a koma a tattara a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da wanda ya mutu da wanda aka kashe da wanda ya fita jihadin tare da annabi sallallahu alaihi da wanda ya ki fita din dukan ku gaba ɗaya la ila Allah tusharun za a koma ku da ku zuwa ga Allah to aka komar da ku zuwa ga Allah shikenan labarin ya kare anan aka komar da ku zuwa ga Allah subhanahu wataala mahalicin ku sai hisabi hisabi akan me akan abin da ku gabatar da ayyukan ku to anan ne za a ga bambanci tsakanin ku da su da suka shantake suka miƙe kafa ba su yi wa addinin Allah aiki ba da kuku da kuka tsaya ku yi wa addinin Allah aiki tun duk gaba ɗaya yanzu an tattara ku gaba ɗaya kun koma ga Allah to a nan ne kuma za a ƙara fitowa a ƙara gane bambanci a lokacin ne ubangiji zai yi hisabi wanda ya kyautata ya ga kyakkyawa wanda ya muna na ya ga mummuna a nan za mu ga cewa an gabatar da mutuwa sannan aka faci kisa na farko wala in kutiltum aw muttum a nan kuma sai aka ce wala in muttum aw kutiltum an gabatar da mutuwa saboda mutuwa ita fi yawa ce al-mautu an yamuta al-insan hatfa anfi ba tare da wani yayi sanadiyar mutuwarsa ba shine yafi yawa cikin abin da yake faruwa a rayuwar dan adam wanda zai faɗi ya kwanta asibiti ya mutu ya fi wanda za a bige shi ko a kashe shi to amma a nan ubangiji ya haɗa su don ya nuna cewa almayyitu wal maqtulu fil hashr ila Allah sawa da wanda aka kashe da wanda ya mutu ba tare da an yi sanadiyar mutuwarsu ba dukkaninsu a wajen tattara su ba ga Allah abu ɗaya ne saboda haka kaga tun da dai har za a koma gaba ɗaya zuwa ga Allah to kaga wanda ya yi nasarar komawa yana shahidi yana shahidi ya yi shahada wajen ɗaukakan addinin Allah babu shakka wannan shi ya fi dacewa domin shi ne zai samu sakamako mafi tsoka da zai samu lokacin da Allah ya tattara bayansa a ranar gobe kiyama ya fi wanda zai mutu ba a filin shahada ba to ballantana kuma wanda zai mutu a banza da wofi wanda zai mutu a wajen shahada ya fi wanda zai mutu a shimfiɗarsa ko da ku wanda zai mutu a kan shimfiɗarsa su mutu mai girki wancan da ya shahada ya fi shi a gurin Allah to ina kuma ga wanda shi ko ya mutu a banza kaga wannan ba mahaɗi amma kuma dukan dai ƙarshen iri ɗaya ne annihayatu wahida da mautun da qatlun duk kowa kuma abinda Allah ya rubuta masa zai faru da shi shi din ne zai faru da shi a ƙarshe mutuwar ko kisa wanda duk Allah ya rubuta masa shi din ne zai faru da shi saboda wannan shine ajarin da Allah ya rubuta ya kasa ya bashi nashi sannan ƙarshe za a koma zuwa ga Allah sannan a tattara kowa da kowa zuwa ga Allah wannan ya samu gafara da rahama wannan kuma ya haɗu da fushin Allah da azabarsa kaga in ka auna sai ka ga ashe babu wauta wautar da ta kai mutumin da zai zaɓi zai zaɓa wa kansa mummunan ƙarshe mummunar makoma inda zai je ya haɗu da fushin Allah subhanahu wataala amma dai mutuwar dole a yi ta za ka kaga wannan ba karamin darasi bane ubangiji yake ba wanda yake da wannan darasin yaushe ne zai tsaya kasa kunne har ya saurari masu cewa laukano inda na ma matu wa makutulu wanda zai ji wannan darasin da ubangiji yake bayarwa yaushe ne waccan magana za ta yi masa tasiri ya rika ganin cewa ai inda bai yi kaza bai yi kaza ba kaza ba za ta same shi ba za mu gani a gaba inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa wannan shine makami da kafirai suke rikewa da munafikai wajen su girgiza aqidar musulmi shine a nuna masa cewa babu kaddara kawai kai kake shata wa kanka yadda zaka rayu in ka ga dama kai wa kanka kyakkyawar rayuwa in ka ga dama ka bata wa kanka rayuwarka babu wani abu da yake wato muqaddar a gurin ubangiji subhanahu wataala da wannan makamin ne suke lalatawa dan adam aqidarsa ta kaddara wanda kuma aqida ce mai tsada da ita ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi nasarar bude wato shigar da musulunci kusan nisfu kuratul ardiya ba inda sakon da suka yi musulunci ba a duniya saboda imanin da suka yi da kaddara saboda lan yusibana illa ma kataba ba haka babu abin da yake tsore musu yake tsorata su ko girgiza su za su tsaya su yi wa addinin Allah aiki ido rufe ko mu ce ma ido buɗe su yi wa addinin Allah aiki wannan aƙidar ƙaddara ita ce ta ba wa musulmi wannan ƙarfin musulmi ba su yi rauni ba sai da aka raunana imaninsu da ƙaddara haka imani da ƙaddara ba ƙaramin sinadari ba ne da yake motsa ɗan adam ya tashi ya abu saboda babu wani abu da zai shiga shamaki tsakaninsa da aikata alkhairi ya rika tsoron talauci in ya ce da dukiyarsa ko ya rika tsoron kisa ko wani abu in ya faɗi gaskiya duk ba zai duk ba zai kawo a ransa ba saboda wannan ne ya samu yayi nasara a cikin duk abin da ya tunkara Allah ka samu dace lokaci yayi za mu tsaya anan abin da muka faɗa ne da Allah ya ba mu lada da kuskure ubangiji ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi